آمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعدل جميع صلوات آل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سلاما يعدل سلامهم اللهم صل على سيدنا محمد الذي ما ولد مثله في الوجود ولم يولد مثله قط أما بعد
اللفة الثامن التهدي والتعجيب za ku ji wannan fasali ne na takwas tahadi bijirereniya da kuma ijabi na alkur'ani da bijirereniya da gajiyarwa ga mutum ba zai iya zuwa da wato abin da ya kama da aya na alkur'ani ba
هذه الوجوه الأربعة من إعجازه بينة لا نزاع فيها مريا هذه وجوه الأربعة wannan fuskoki guda hudu almutaqaddimatu fi husuli as-sabiqat wanda ma gabatar daga fasalai wanda suka gabata min ijabihi yana daga ijabi na alqur'ani a takaita lafazi bayani yayyawa duk lokacin da lafazi ya zama kaɗan bayani ya yawa to sai a ce ijabi bayyinatun a bayyane ke wariyatun layinatun a bayyane la niza fiha babu wani jayayya cikin sa laysa li adin fiha munaziyatun babu wani ɗaya da zai yi jayayya wala mirya babu kokonto ai wala shubhatun babu rigima
ومن الوجوه البينة في إعجازه من غير هذه الوجوه آي وردا بتعجيب قوم في قرايا Kaji, wa min wujuhil bayyinati yana daga fuskoki mabayyana fi ijabihi daga ijazan alqur'ani min gairi hadhihi alwujuhi wani wa'annan fuskokin guda biyu ayyun akwai ayoyi ne ayyun ayatun akwai ayoyi waradat wanda suka zo bi ta'jibi qaumi da gajiyar da mutane jama'atan kasatan fi qaraya cikin hukunce hukunce almuqtasu wanda aka ke ba wa ilamin da sanar da su.
وإلامهم أنهم لا يفعلونها
wa ilamihim da sanar da mutanen annahum cewa su la yaf'aluna ba za su aikata ba ba yadda za su yi su aikata ai ko kaman buri ai ba dama sai da qur'ani yace fatamannu al maut dan kuntum sadiqin to sai qur'ani ya koma yace wala yatamannahu abadan to kaga ba dama aikata ga yabu ne mai sauki a mu'jizar in za ka yi abin aka ce to ga mai sauki mana su yi burin mutuwa yi wannan ayar suru ne a cikinta da aka ce fa tamannawul mauta in kuntum sadiqina sai qur'ani ya komo ya ce wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim Allah ya ce su yi burin mutuwa sai Allah ya komo ya ce wallahi ba za su yi ba to filin idan suka yi ai kaga wancan maganar ba mu'jiza ko to su yin ana nan ya fi komai sauki abin da ya fi sauki aka ce wane ka yi kaza sai na fito na ce ba zai yi ba to in yi ya kunyatar da ni to wallahi har ta yi gyama ba su yi ba tun da abin kaga abu ne mai sauki wannan din in ma wasu masu wahala ne qur'ani yace fa tamannaw al mauta in kuntum sadiqina to sai qur'ani ya kuma yace wala yatamannaw ba abadan mutum ne yayi abu kaza sai ka dawo ka ce a'a har abada ba zai yi abin ba sai ka rinka ka ce wallahi ba zai yi abin ba to in yayi ba ka kunyata to da Allah ya ce ba za su yin ba kuma har yau ba su yi ba to wannan ya isa mu'jizan qur'ani a nan fuskar bijirene ne ya fi sauki yayi da sauran fuskokin wannan fuskan ya fi kowace fuska sauki amma ga abu mai saukin Allah bai ba su iko sun yi ba ba su yi ba walan ya walan ya ba'alu ba su aika dabar abadan abada to ya Allah ya ce فما فعلوا ولا قدروا على ذلك
fama fa'alu ba su aikata ba wala qadaru ba samu iko ba ala zalika bal ajazu an mu'ararati hunalika wallahi sai da suka gajiya da bijirereniya a wancanan wannan guri ba samu iko ba ka kaulihi كقوله kamar لليهود yadda Allah ya gaya Yahudawa yana gaya musu yace qul ya ayyuhal ladina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas to fa tamannaw al mawt in kuntum sadiqina to kaji mhm قل إن كان لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين da wannan mu'ujiza ce yahuda suka ce a lahira ma su ne da kyakkyawan matsayi kuma su Allah zai ba babban matsayi su ne da samun babban rabo sai Allah ya ce to haka lamarin yake wani ga ya musu in kana da kuma darul akhirat idan a lahira ku ne da aljanna wa ma biya min almasu da abin da yake cikin sa na lada inda Allah ya kale satan ka satan ne ma'anan kale satan nan ka satan ku kadai min dunin nasi kuma bayan mutane mu mane sai ne Allah madaukakin sarki ya ce to fatamanna wal mauta in kun za to sai ku yi burin mutuwa tun da iya lahira kana da babban rabo kai kake da aljanna Allah zai ba ka to ai tun da kana da wannan rabon ka yi sauri ka je gurin rabon mana in dai a lahira ku ne da aljanna ku ne da rabo to ku yi burin mutuwa mana ku yi sauri ku je ku da rabon naku sai a gaya musu haka to ba yadda za su yi ba yadda za su yi su burin mutuwa to yi ne sai Allah ya bayyana musu haka wadan ya tamannahu abadan bi ma kadama ta yi والله عليم بالظالمين
قال أبو إسحاق الزجاج قال أبو إسحاق زجاج ما لم النحو ne wasu malaman sun ce a saboda yana gani har hanji da kakale-kakale na sanin ilimin nawon ya sa ka sa masa zajjaj wasu ka ce a yana aikin gilas ne irin na kafintoci kwaskon karau shi yasa aka ce masa zajjaji din wannan aikin da yake kamar ka ce Allah nuru samawati wal ard masa nuru ya kamisu kashi ya misu almisbahu fi zujaja to wancan zujaja da wannan zujajan duk ɗaya ne ka ji dalili ko saboda tsananin ilimin aka gaya masa haka a'a ko kuma saboda wannan aikin da yake yi na gilas yasa aka gaya masa haka to amma malamin nahawu ne me yake cewa في هذه الآية أعظم حجة وأظهر دلالة على صحة الرسالة في هذه الآية أتجي وانا آية إنجي أبو إسحاق الزجاج يجي أعظم حجة كا- أقول ما في جرمان حجة فا وأظهر دلالة دم في بيان حجة على صحة الرسالة بلسة إنجنش منزنش منزن الله مهم.
لأنه قال لهم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين domin a ciki da Allah subhanahu wata'ala qala lahu yace masa fata man nawal mauta ai ku yi burin mutuwa mana in dai ku masu gaskiya ne mhm وعلمهم أنهم لن يتمنوه أبدا
wa alamahum kuma daga baya Allah ya sanar da su cewa annam cewa su din nan lan yatamannau abadan har abada fa ba za su yi burin mutuwa ba mhm فلم يتمنه واحد منهم ai a cikin masu wannan bajirere ne babu wani daya walam yatamannahu wahidin minhum daya a cikin su bai burin mutuwa ba kuma ba zai yi ba ba za a yi ba a can ba a yi ba daga nan kuma ta yi kiyama ba za a yi ba kajin mu'jizan qur'ani ko ne yanzu da yake masu danganci ne mun karanta ayan sun ji ko sa ya Allah ya ce ba za a yi ba da ba a yi ba yanzu ma ba za a yi ba a ta yi kiyama Allah ya kare kayansa Mhm.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم
ya zo a gurin shugaba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa والذي نفسي بيده لا يقولها رجل منهم إلا غث بريقه annabi ne rantsuwa wallazi nafsi biyadi na rantse da sarkin da raina ke da ikonsa ba a cewa hannu yadda yan zamani suke fada an kaga yadu ko rajalu ko wajahu to zati kurin zaka ce eh kar ka dauki abin ka kwatanta da irin naka duk mutumin da ya dubi wani abu kaman hannu ko kafa ya nuna irin nasa to a kama nasan a yanki wannan shine shari'a ya nuna mana saboda haka duk lokacin da ka ja ce nafsi biyadihi sarkin da raina ke da ikonsa da haka zaka fassara shi annabi ya ce wallahi yayi rantsuwa da Allah la ya ha babu ɗaya da zai burin mutuwa a cikinsu rajulun minhu ɗaya duk mutumin da kuma ya burin mutuwa illa gusa a take zai mutu gusa makara biriki da yawunsa in dai mutum ya burin mutuwa yanzu yawunsa zai kare kuma a take zai mutu yayi din ai ta mutuwar ba nesa take ba idan Allah zai kama bawa abin da zai kama kan ba nemo shi ake ba dama ajiye abin kusa da kai ai. shi Allah dama mutum mai wayo ne dan adam duk abin da zai kama mu ya zama rahama ko ya zama azaba abin da ka sani ne zai kama ka ba ka ga karuna ƙasa ake takawa a tafi da aka ce ƙasa kama yi ita ƙasar da ake shuka da ita ake gini da ita ake komai ita ƙasar ta kama ƙaru mutanen annabi- annabi ludu duk wannan mummunan aikin da suke da ƙasan aka kama su ba ka ga ruwa ita muke sha marayu amma fir'auna da ruwan aka kama shi ya kashe shi mutanen annabi nuhu ruwan da muke sha marayu shine ya halakar da su ba ka ga iska ita ce muke sha a numfashi ita ta kai adawa ita ta kai samudawa kuma alhali in ba ita ba za ka rayu ba abin da zai raya kaɗan ta nan mutuwa take ai sai Allah to su wayannan yace da sun yi yanzu da yawon su ba ka ga tabaraka wani mutum da aka ce da shi ina zaba ma'ukun gauran faman ya tikun bi ma'il ma'ini abun da ce Allah rabbul alamin sai ce a ruwa in ya zama babu yace za mu je mu dau diga da daga za mu tono sai ruwan idanunsu ya kafe a take musu aka ce bari a fara dauke na idanunka tunda za a kawo da daga bari a fara a take aka janye ruwan idanun da mutu to Allah ba a masa ganganci su wayannan da sun yi burin mutuwa yawu wannan zai kafe kurin shi mutum mutuwansa ba wahala ba daga bakinka ba yawu za ka mutu ai ka taba sanin wanda bakinsa ba yawu ya rayu ba daga an dauke yawu ka mutu ai ba yawu ai ba magana har yanzu bai haka kaf ko ɗan hare ba za ka iya ba ba ka zan ka kai azumi inda azar kai yawun ba babu ya zama ma amma sai kana kurkure bakinka ka ce makogoro na ya buye to har karkayin makogoron ka buya zai za ka mutu duk wani iruwa da kake ji ba wani abu ne iruwa ya buye makogoro ne ai makogoro ne in ya buye nan ne iruwa to yake nan har huhun zai bushe shi kuma yawu daga huhu yake fita to yawun za a ɗauke yake nan a take mutum zai mutu ina ruwan Allah ai ba bata lokaci yace da sun yi a take za su mutu to ba ma mai yi
na'am yani maka yani ya mutu makanahu aya take ne wani bawan Allah ya zo gurin malam Abu Hanifa al-Umar da ya je gurin Abu Hanifa irin masu gangancin nan ne sai Abu Hanifa yake karanta masa Allah zai kama duk abin da Allah ya ne zai kai ya bawa zai halakar da shi sai ta Allah ta malam yanzu fura da nono wannan ma zai kashe mutum mai daɗe ji ai ta Allah ina ruwansa ai fura da nono ma nan ma ya fi sauki sai ya dariya kuma ya je kasuwa ya sayo nono ya zai zauna gaban malam ya je sai fura ya zuba sukarin sai ya sa ruwa ya je bari ga fura da nono ya kai yana kurba da ya kaf ya tsaya makogarinsa bai zubar ba bai yawa nan ya mutu ala gabar rawar riyahi wannan ganganci ka ce fura da nono zai kai mutum wato shi wannan da yanzu ya ci bilis ko ne kenan ai ba zai yi ba a take mutu a gaban abubuwa ne bai ce ku je ku binne shi ya yi jayayya ne da ayoyin Allah da ayoyin Allah ya jayayya to ka irin wannan ba a yi wa Allah ganganci wata mata da aka ce kar a sa mai suna halata alahu lahu samiya ka taɓa jin mai suna irin na Allah wata mata da ta haifa ɗan sai ta sa sunan sunan wannan sunan ismul jalala ku je ku duba sahun za ku gani a daidai inda yake cewa halata alama lahu samiya a dage Allah ya saki wuta a sama ana kallo wutan ya zo ya cinye tamar ya cinye yaran shi kenan ita uwar ce ta sa yanzu a nan waye ne mai laifi ni tambaya ne ke ku gane uwar ce ta haifi da ta sa sunan Allah Allah ya sako da wuta a sama ya zai cinye yaron yanzu yaron nan uwarsa ce ta cuce shi ko menene a tunani fa irin nawa ne to waye sani ko shi ma eh haka ne ko ba ga jin daɗi ne eh wannan kaga yadda abin ya kasance ai ko to saboda haka sai a dinga kiyayewa ba yi wa Allah shi shige to Allah ya gane da mu kuma Allah kai mana gafara to mu je
fasarabahum Allah an tamannihi wa jazaahum fasarabahum Allah sai Allah ya juyar da su an tamannihi ay tamannal mauta ga burin mutuwan ba sai ba wa jazaahum adakal al-khawf qulubuhum sai Allah ya jefa tsoro a zuciyarsu abin da suke nufin Allah bai yarda ba.
Liyuzhira sidqa rasulihi wa sihhata ma uhiya ilayhi.
Liyuzhira ba da banza ba shine lamun kai. Liyuzhira wannan lan jahili bayyana aw ya tabayyana. Sidqa rasulu dan Allah ya bayyana gaskiyar da awar manzancin manzon Allah. wasihata da ingancin ma auha ilaihi na abin da aka yi wahayi zuwa gare shi mhm.
إذ لم يتمنه أحد منهم babu wani ɗaya daga cikin masu izgilanci ga alkur'ani wanda ya burin mutuwa ba a samu ba mhm.
وكانوا على تكذيبه أحرس له قدروا wa kano sun kasance ala ta gazibi da su karyata wannan annabi na a harasa suna kwaɗai min gairihim ga waninsu lau ƙadaro da sun samu iko alama amkana wa minal makidi na abin da suka samu iko na makirci da za su karyata amma Allah bai ba su iko walakin ولكن الله يفعل ما يريد ba da banza ba lisi da raki Allahu Allah ya fa'alu ma yuridu yana aikata abin da yake nufi da Allah ya ce ba za su yi ba ba wanda ya yi Allah shi mai aikata abin da yake nufi ne fa'alu ne lima yuridu Mm.
فظهرا بذلك معجزته وبانت حجته
ko zahara sai bayyana bi zalika da juyar da su ga abin da suke burin mu'jiza ta mu'jiza ta bayyana wa banat ta ƙara bayyana hujjatu hujjar da aka kafa musu Mhm.
قال أبو محمد الأسيلي babban malami ne ya gaya mana sunansa ana kiransa da abu muhammad al-asili mutum birnin asili amma ba faɗi sunansa ba ɗansa ne babban muhammad ɗin yana ba mu labari yana cewa من أعجب أمرهم أنهم لا يوجد منهم جماعة ولا واحد من يوم أمر الله بذلك نبيه يقدم عليه ai wato abu muhammad al-asili ya ce da mu min a ajabi amrihim yana daga abin mamakin lamarinsu annahu yadda sha'anin yake la yuje da minhum jama'atan ba a samu jama'a da yawa sun yi kundin bala sun yi burin mutuwa ba wala wahidan minhum ko ɗaya daga cikin su min yawmi amara Allah bi zalika ne tun daga ran da Allah ya umarci annabi da wannan aya yuqaddima ne ba wani wanda yayi burin mutuwa dan ba wani wanda yayi kundin bala yace bari yayi burin mutuwa har yau ba a samu ba ولا يجيب ba إليه wanda ya amsa wannan kiran da aka yi ina wanda zai amsa aka ce ya burin mutuwa babu ga bakin nan a buɗe ba wanda ya amsa mhm.
وهذا موجود مشاهد لمن أراد أن يتمن أن أم يمتهنه منهم
wa haza injinayi kaga wannan hali da aka musu min ta- tamni daga wannan buri da suka yi mawjudin sabitin fi ma bai har yau maganan tana nan mushahidan abu ne sananne liman arada an yamta yi na hominu in ma yau wani yahudu da yau aka haifa a yau ko a jiya to in zai yi buri a du- a du- maganan tana nan ka sa abin da ya sa aka ce akwai tana nan a yanzu ya iya ba sai ba ko to ko da mai ɗaukan fansa tunda babansa ya rasu inda wani ɗa wanda shi yau zai yi burin mutuwa ya zo ya yi a inda baban nasa ya gaza ya zo ya tsaya a gurbin ya zo ya gani har yau ba a samu ba ba iyayen ba kakannin ba jikokan na yau ma an tare su da wannan karen in za su amsa su zo su amsa su zo su yi gafagen haka Allah yake nufi Mhm.
وكذلك آية المباهلة من هذا المعنى kazalika haka nan ayatul mubahala aya na mubahala shine wanda yake cewa qul ta'alu la da'u abana ana wa abana akum din min hada al ma'ana shi ma da wannan ma'anar yana nan har ga yau haisu حيث وفد عليه أساقفة نجران وأبو wa الإسلام haisu yayin da wafada suka yi gangami suka nahu alaihi ga annabi asafi asaki fatun najran sarakunan najran asaki fa anan sarakuna ne manya manyan sarakuna na birnin najran amma wa abuwal islam da suka ji musulunci da suka zo gurin annabi ya Allah ya ce فأنزل الله تعالى عليه آية المباهلة بقوله fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya sauke daga suratul ali imran ayatul mubahala mula'ana bi qawlihi da fadatarsa yana cewa فمن هاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين
kaji fa anzalallahu ta'ala alaiha ayatul mubahala Allah ya ce ba man hajaka duk wanda ya jayayya da kai ka sama ka yayi rigima da kai fihi daga lamarin annabi Isa na cewa Allah ne halitta annabi Isa annabi Isa bawan Allah ne to idan suka yi jayayya suka yi yarda fa kulka ce da su ta'ala wa halum bil azam war ra'i da azaman ku da ra'ayin ku kuzo na da'u abna'ana za mu kirawo ƴaƴayen mu wa abna'akum da ƴaƴayen wa nisa'ana da matekunmu wa nisa'akum da matekunku wa anfusana da kawunan wa an guza kuma da kawunan sun na bata hil annabi ya ce mu kankar da kai ainatar rau ila rabbul alamin mu kankar da kai zuwa ga ubangijin talakai fa naji Allah anatullahi mu sanya la'antar Allah ala alkalimina ga wanda yake makaryaci minna wa minkum mhm famtana'u minha wa radu bi ada'il jizya aka gaya masa haka annabi ya fito da sayyidina hasan da sayyidina husaini da ummina fadima da sayyidina ali sai manyan suka ce wannan fa annabi ne in mun yi la'ana da yi zuri'a ma zuri'a na yahudu ma a duniya zai game da bala'i wani ruwayan ya ce wallahi in kun komo gida za ku ga gidan gidan ku gobara ta cinye ta ne famtana'u suka ce sun yi yadda su yi mubahala da annabi wararu bi adayil jizya suka ce sun yadda za su ba da haraji a musanyen wannan mubahala wa zalika وذلك أن الآجب عزيمهم قال لهم قد علمتم أنه نبي وأنه ما لا أنا قوما نبي قد فبقي كبيرهم ولا صغيرهم
wa zalika anna aqiba azimihim qaryan babban su babban cikin su kudin ake nufi qala lahum yace qad alimtu annahu nabi haqiqa ku fa yahuda kun san wannan annabi ne bima ja'akum min amril haqqi min rabbikum da abin da yazo muku da lamarin gaskiya daga mahaliccin ku wa yace wa annahu ma la ana qaumun ba ba taba samun wasu mutane sun yi la'ani da annabi kaddu ko sau ɗaya ba fa baqiya kabiruhum karamin cikin su ba zai saura ba wala zagirin ko karam ko babban cikin su kabiruhum babban su ba zai saura ba wala zagirin ko karamin cikin su sai babban ya ce kar ku yi shikenan daga nan suka yi nazarin gaba da haraji to kaji yadda aka yi kuma har yanzu mubahalar tana nan tana nan daga nan har ta yi kiyama amma wai ba ana nufin tsakanin musulmi da musulmi ba mubahala ce tsakanin yahudu da musulmi yahudu zai biya ma harajin yaƙi in ya yi jayayya ya ce annabi isa daga matsayinsa na bawan allah bai yadda ba ya kawo a wani matsayi to yi kenan sai a yi mubahala da su idan an yi mubahala shi ku ita ko mubahalan tana nan daga nan har ta yi kiyama ita ma ba ɗauka ba tana nan ba irin yadda yanzu kaga ana yi ba ko da malami ya zo ko ya ɗau qur'ani ya rantse a sai dai an ki gaskiya in an ki gaskiya ba mubahala ba ce rantsuwa ce rantsuwa ce kowa da aikinsa mubahala tsakanin musulmi da yahudu tsakanin musulmi da nasara ina fata kun fahimta amma idan rantsuwa ce ga ƙur'ani ga wanda ya ƙi gaskiya shaida yana ga wanda ya kai ƙara rantsuwa yana ga wanda ya musanta albayyinatu alal mudda'i wal yamini ala man ankara to kaje kowace abu ana tafiya da ita kan hujjanta a tafi da ita kan hadisi
wa mithluhu qawluhu ta'ala faɗan Allah maɗaukakin sarki tana nan ita ma wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mithli wa du shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin ita ma wannan aya wa in kuntum fi rabbin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mithli wadda wushewa da akwai min dole in kuntum sadiqin su zo su zo kai ko da aya guda uku ma fa illam fa in lam tafalu wa lam tafalu
wa illam tafalu ai idan ba ku aikata ba wa lam tafalu dama ba za ku aikata ba ba zai yi ba a doka na nahu ma ba zai yi ba duk inda ka ji an ce lam to korewa take harafin nafayin wa jazamin wa qalbin lan kuma harafin nafayin wa nasaba wasu kibali a wanne ne zai bar wani yoyo lam din ne ko lan din ne ba zai yoyi ba ai ba zai yoyi ba har abada fa akbarahum fa akbarahum annahum la yafaluna kama
an kan sai aka ba da labari annahum cewa ɗaya daga cikin su la yafaluna ba za su aikata babu mu'adiratu anan fil lazimati المنزل بالاتلاف اللي يقباته كما كان كما يندي يكسن شيء وهذه الآية أدخل في باب الإكبار عن الغيب وهذه الآية وانا آية أدخل من جهة الم... أنا هي قد يتابع غير مؤجزة في باب أخبار عن الغيب شن باب دا النبي الله يسند ينا بعد اللابارين غيبة to wannan ana sa ta a can ɓangaren ma kaje za ka samu wannan aya walakin فيها من التعجيز ما في التي قبلها walakin ba da banza ba fiha a cikin wannan aya min ta'jiz akwai gajiyarwa ga qurayawa wa amsalahu da misalansu ma fil ladhi qablaha ga wanda yake can gabaninta kamar yadda